الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو laraba uku ga watan sha'aban wata na takwas hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha bakwai ga watan uku miladiya tana da ɗari biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin fiƙihu a littafi na tuhufatul haka babul kira'i wa ma yattasilu bihi babin haya wa ma yattasilu bihi da abin da yake saduwa da haya idan muka ce kira'i da ijara bambancin su kawai wanda zai yi aikin ne idan abin da za a yi amfani da shi ɗin aƙil ne shi ake cewa ijara kamar mutum ne za ka suhurta ya yi ma wani aiki to wannan ba za mu ce ka ɗauke shi haya ba ka suhurce shi zai ma aiki ana ce masa ijara idan kuma wani, wani dabba ne ko wani sandararren abu ne kamar gida kake so a baka ka yi amfani da shi wannan shi muke cewa kira'i shine bambancin amma duk dai ainihin siyar da amfani din tare da asalin abin yana na mallakin mai shi shi ake cewa kira'i shine kuma ijara ya juzu fi duri wa shibhi hal kira limuddatin huddat wa shay'in quddira yace ya juzu fi duri wa shibhi hal kira al kira haya ya juzu yana halatta fi duri a cikin gidaje wa shimiya da makamancin gida kaman gona kaman ainihin mota kaman duk abin da yayi kama da gida abin da zai yi ayi amfani da shi tushen abin yana nan to ya halatta a ba da hayan shi sannan shi haya kala biyu ne akwai wanda ake cewa wajiba akwai mushahara dole ne a yanzu za a ga mutane suna hautsina ainihin hukuncin haya amma wajiba hukuncin shi daban mushahara hukuncin shi daban yanzu wannan zai mana ta'arifin ko kuma hukuncin wajiba din shine yace limuddatin huddat ga ainihin lokacin da aka iyakance wa shay'in kuddira da kuma kudin hayan da aka kaddara za a biya kaza to wannan wajiba kenan na ga ka gina gida two bedroom ko eh to ina bukatan haya to nawa za ka kama to yanzu ni dai yanzu zuwa yaushe kake so ya ce zuwa shekara ɗaya to za ka biya dubu ɗari biyar ya ce a a bani a dubu ɗari uku ya ce aka ƙara ne ɗari hudu ya ce to na yadda ga shezu an rubuta an yi komai to yanzu wannan haya ya tabbata ko ya ɗauki kuɗi ya biya ko bai biya ba kamar kaya ne ka siyar mar ya siya tunda an iyakance lokaci kuma an ƙayyade kuɗi wannan shi ake cewa wajiba in ka zo daga baya ka ce kai gidan nan na ba sa mu ce ayya ai kai jinkiri kuma ba zai yiwu ba in shi ne ma ya zai ce alaji gidan na an nemi in an samu wani a saka ya ka ce ai ka nemi wani ka saka kuɗin ka dole ka biya in ma baka biya ba in kuma ka biya kuɗi ba zai koma ba wannan wajiba kenan an ƙayyade lokaci an faɗi kuɗi yawwa zancen an biya ko ba biya ba ba shi ne ba kawai in an tsaye da lokaci an faɗi kuɗi ka yadda ya yadda shi kenan ciniki ya tabbata wala kuruja anhu illa birida ya ce to irin wannan haya na wajiba wala kuruja anhu babu fita daga barin shi ma'ana mai gidan bai da daman fasawa in mai hayan bai yadda ba mai hayan bai da daman fasawa a miyarwar da kuɗin shi illa bin rida sai da yardan su gaba ɗaya in ya yarda ka yarda ba ruwan shari'a amma in ɗaya ya cire haƙƙin shi ne dole shari'a tana bayan shi hatta yura amaduhu kadin ƙaba har sai an ga lokacin ya ƙare dama shekara biyu kuka yi ya biya kuɗin shekara biyu eh to yanzu ba ka da daman ka ce kana buƙatar gida sai kuɗin shi ya ƙare daga lokacin da kuɗin shi ya ƙare kuma shi kenan kana da daman daga yanzu ka ce ya kuke baka gidanka hatta yura amadu huƙadin ƙaza to wannan kenan sannan wa ja'izun an yuktara bi qadrin muayyanin ya halatta a karbi haya bi kadirin mu'ayyanin da gwargwado abin ayyanawa fil ami cikin shekara au bil shari ko a wata ko a kwana ko a lokaci wannan kuma shi ake cewa mushahara an ce an ɗauki sunan shahar ɗin saboda ya fi bayyana ne mafi yawa ana yin shi a wata wata ɗin ne ka gane shi kuma irin wannan ya kira'i ɗin kawai za ka ce gidan nan duk wata dubu ɗari in kana bukata sai ya ce to ina bukata na kama To, yanzu ba ya ce ya kama ba, kai kuma dama ai baka ce na baka a watan nan daga yanzu zuwa lokaci kaza kaza ba kai da lokaci ba, kawai kai dai ka yanke gidanka duk wata a kaza. Shi kuma yazo ya ce ya kama. To yanzu idan yazo ya ce ya kama din nan ba haya ya tabbata ba, ko yaushe kana da daman ka zo ka ce gidan nan ina bukata na fasa ba shi da magana. shi ma yana da dama ya zo ya ce alhaji gidan nan ni gaskiya ya isa haka inda dama an ce duk wata yanzu sai a duba a gani in ya zauna a gidan sai a yi lissafin kuɗin zaman da ya biya haka nan in bai riga ya shiga ba dama irin wannan baya fara aiki sai an riga an shiga shine ya ce wa man arada an ya hulla man aqad duk mutumin da ya yi nufin ya warware abin da ya kulla a irin wannan ijara na mushahara kana lahu ya halatta gare shi malam ya hudda bi adad matukar bai iyakance shi da wani adadi ba da ya ce duk wata a dubu goma sai ka ce to na kama na wata goma kaga wannan ka haddadi yanzu ya ce na yadda shi kenan daga nan har zuwa wata goma bai da daman fasawa ba ka da daman fasawa amma ya ce duk wata a duk wata a dubu goma goma ya ce to shikenan na yarda zan shiga ka ga baka kayyade lokaci ba to yanzu a nan duk lokacin da ya zo yana zama ya ce ka fita kai ma duk lokacin da ka zo ka ce ka fasa shi kenan sai dai ka biya adadin zaman da kai in ka zauna wa haisu ma hullar kira duk lokacin da aka baka warware irin wannan hayan bayan ya ji ya zauna an kayyade duk wata a kaza ko kullun a kaza ko shekara a kaza amma ba haddace kwana kaza ko shekara kaza zai bai zo ya shiga ya zauna ya yadda da wannan to ya dafa umman qadiktara minhu bi qadri ma sakan kawai duk lokacin da mai gida zo yace yana bukatan gidan shi sai ai lissafin zaman da kai ka biya haka nan duk lokacin da ka zo ka ce kai zaman ya ishe ka sai ai lissafin ka biya in duk wata kaza ne kai rabin wata sai ka biya kudin wannan rabin watan shi kenan wannan fa duk muna maganan inda ba a biya kuɗi ba kenan kazaka haka nan in ba'dul kira'i uddima idan an gabatar da sashin kuɗin haya misali yace ma gidan nan duk wata a dubu goma goma sai ka ce to alaji yanzu dai ba kuɗi da yawa amma ga dubu saba'in ka riƙe kaga duk wata a dubu goma goma ka ce to yanzu ga dubu saba'in nan ka ka bashi dubu saba'in na wata na wata nawa na wata bakwai to yanzu a nan tun da ka riga ka bashi kuɗi ya karba kawai yanzu dole sai ya bari kai wata bakwai din nan bai da daman fasawa shine in badul kira'i kuddima to fa qadruhu min al kira'i lazima gurgudan abin da ya biya lazima ya lazimta min al kira'i daga haya tun da ya riga ya biya to yanzu ko za ka fasa sai ka bari ya cinye iya kuɗin shi da ka karba kuɗi ko shi ne ya fasa ya riga ya biya ai biyan shi ɗin ya nuna ya yarda da duk wata da dubu goma kuma ya yarda da wannan kuɗi na wata kaza ne yawa amma ba a biya ba yana ciki yana zaune duk lokacin da ka zo ka fasa za a yi lissafi in bai shiga ba kuɗi bai fara aiki ba kana da daman fasawa yana da daman fasawa amma in an haddade lokaci ya ce na kama na lokaci kaza to baka da daman cewa baka yadda ba muje? wa sharɗu ma fi duri min nau'in samar to sharɗanta abin da yake cikin gida min nau'in samar na nau'in 'ya'yan bishi iza badassa lahu fihi mutabar ya halatta iza idan assalahu ingancin wannan 'ya'yan bishin bada ya bayyana fiye a ciki mutabar shine abin lura misali gida ne zaka kama akwai gadina a gidan gadinan nan akwai 'ya'yan bishi ko mangoro ne ko lemo ne ko ayaba ne ko ainihin dabino ne ko inabi ne to sai kake so ka kama haya ka biya kuɗin gidan da wannan 'ya'yan bishin gaba ɗaya sai mu ce ya halatta ko bai halatta ba sai mu duba mu gani 'ya'yan bishin yayi budu sala saboda a ka'idan siyar da 'ya'yan bishi akwai abin da ake cewa budu sala inganci bayyanan inganci ‘ya'yan sun riga sun yi ƙwari kawai ana jiran su gama nuna ne a kwashe a wannan lokacin mutum yana da damar ya siyar da wannan ‘ya'yan bishin to mutum ya zo neman hayan gidan ya ce yana so a bashi haya har da ‘ya'yan bishin don baya so a zo a dame shi to yanzu in ya riga ya nuna ya riga ya gudu sala lokacin da dama ya halatta ka siyar to yanzu ya halatta ku yi ciniki har da ‘ya'yan bishin ko miyawansu sai ku yi ciniki da gadinan da gidan gaba ɗaya ka ba da miliyan ɗaya in ya ba da miliyan ɗayan nan yanzu gadinan ɗayan bishin da za a ci amfani wannan shekaran da zaman shi na gidan wannan shekaran gaba ɗaya ya zama nashi sai an shekara cif sannan sai ya fita ya baka gadinan ka da ainihin gidanka shine izaba da salahu fi mutaba wa gairu badi ɗibi wanda kuma bai bayyanar da ainihin nuna ba misali ‘ya'yan bishin ma ba su fara fita ba, ko kuma gashi ‘ya'yan sun fita amma ba su ma fara nuna alama na cewa za su yi kyau ba. To a wannan lokacin ya zo ya kama gidan, sai ya ce yana so a bashi ‘ya'yan har da ‘ya'yan bishin. To yanzu a nan akwai sharaɗi guda biyu. In ƙalla, idan da muka duba hayan gidan da 'ya'yan bishin nan kiman 'ya'yan bishin ya karanta ga kuɗin hayan gidan misali bai wuce ɗaya cikin uku ba bai wuce sulusi ba ko ƙasa ushturid da aka sharɗanta sannan kuma sharaɗi na biyu haisu ya ɗibu qabla mali hirtubi da muka duba kuma kan kuɗin shi ya ƙare wannan abin zai nuna ya amfani da shi sai mu ci halatta misali ka zo ka kama hayan babban gida ne to gidan mai gida akwai ɗan gadinan shi da yayi wanda yake ɗan ɗiban su kashu su mangoro da sauransu to amma a lokacin ‘ya'yan ba su nuna ma alama ba, ya halatta ka haya har da shi sai mu ce bari mu auna mu gani kuɗin gidan da ba wannan gadanan a nawa za baraka ce zai kai dubu ɗari takwas. Duk da gadanan ba aka ce miliyan ɗaya ka ga dubu ɗari biyu ne kuɗin hayan gadanan. Sannan sai mu ce to yanzu daga yanzu zuwa kafin kuɗin ka ya ƙare ‘ya'yan nan za su nuna ka kwasa, eh za su nuna sai mu ce to ba garar ya halatta ka biya. amma da aka duba sai aka ba lalle ne fa ƴaƴan nan su nuna ba ta yiwu lokacin shi ya kare ƴaƴan ba su nuna ba kaga ka sai gaibu kenan bai halatta ba wa ma kana halin aw hamamin mutlaqan dukuluhu fil ittira'i muttaqa wa ma kana halin abin da yake kaman kudan zuma aw hamamin ko kuma kurciya mutlaqan wannan sake ba kaidiwa dukulu dukulu fil iktira'i shigan shi cikin karban haya muttaqa abin hanawa ne misali gida ne akwai ainihin kwansan kudan zuma ka san shi kudan zuma kan shi anan ne muke ganin kamar abin tsoro amma arziki ne gurin gidan akwai bangaren da ake ɗiban zuma a wurin akwai kwansan hudu abin nan gidan abin nan din gidan zuma zuma suna yawa eh kangi ne ko me ake cewa a kwangi din shine ƙwaryar muke magana fa wanda mutum za a sassaka kan bishiya zo su taru su yi kashin haɗi ba to wai da za ka hayi gidan sai ka ce har da wannan abin da zuma take zubawa za ka haya sai mu ce haramun ne saboda zuma abu ne daban gida abu ne daban wancan ma abin da yasa aka ce halatta saboda itace da gida ai duk abu ɗaya ne haka nan idan mutum yana da irin gurin kurciya inda tattabaru suke taruwa irin kurciya na jeji yana ɗiba yana amfani da shi to yanzu shi ma ka ce har da wannan kahaya shi ma ba a yadda ba shi ma wannan zaman kan shi yake gida zaman kan shi a'a hammam ɗakin kurciya kwarai kuwa hammam ɗakin wanka shi ma hammam ne amma wancan ai yana da ainihin hammam ne yana da ainihin shadda wannan kuma hammam wajaza sharɗin naƙidi fil arha'i ya halatta sharɗanta faranta kuɗi ma'ana ka ba da kuɗin fil arha'i cikin tahuna tahuna injin nika misali ka zo za a baka hayan injin nika sai ka biya kuɗin kafin ka fara aikin ya halatta amma fa inda yake halatta bi haisu la yukshan ida'ul ma'i yayin da ba a tsoron yankewan ruwan kafin ka gama aiki ba akwai injin ruwa ba to irin wannan injin ruwa din in ka zo aka baka haya ya halatta ka bada kuɗin kafin ka fara nikan naka amma da sharaɗi in har za ka gama nikan ruwa bai yanke ba amma ana tsoron kana cikin nikan ruwa zai yanke in kamar yanzu ne ana tsoron injin kana cikin aikin ma zai iya lalacewa ko injin zai iya bugawa ko wani abu sai mu ce bai halatta ba sai an samu aman cewa har za ka gama ba abin da zai faru to ya halatta tun da fari ka hannanta ku wabi daƙiƙi kuma ya halatta ka hayi tahuna bid daƙiƙi da gari ka ce abin hayan injin nan zan yi nikan masa rana amma duk buhu goma in na nika zan ba da buhu ɗaya shikenan wadda ami ya halatta ka ba da abinci a matsayin ainihin kuɗin hayan injin nika shine tuktara ana hayan injin nika bid daƙiƙi da gari wadda ami da abinci walbardu bizaiti sannan ana hayan gurin matsan mai bizaiti da mai ɗin a baka hayan gurin matsan kuɗin da zaka biya zaka biya da mai ya halatta sannan wayin kadul kira za a hannanta wannan ainihin abin da za a bayar na haya alhamdulillah